إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 29 ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara 441 wanda ya dace da 26 ga watan 11 shekara 2019 a darasi da ya gabata mun fara kitabu salam da bayani akan babulun waƙit bayani na babi kan mas'ala ta lokacin sallah wanda haka ce dai sallah kenan bayani da ya gabata Allah subhanahu wata'ala da ya dora mana sallah ya mata lokaci wanda yake kayyadadde ya mana umarnin faƙin musalata inna salata kana ta alal maurina kitabun mawquta sai da sallah ita sallah wata farilla ce da Allah ya dora wa masu imani kuma farilla ce mai lokaci wannan lokaci ne yanzu kenan zamu ji wannan ibada mai girman ibada wadda gobe kiyama a cikin ayyuka da bayi ke yi ita ce aikin farko wanda za a fara bincika sai an same ta akan yadda aka tsara ta aka dora ta da lokacin da siffofinta in ta samu karbuwa ta haɗo ko sauran ayyuka a biyu baya idan ba ta samu karbuwa ba kun bayan ba ta kyau kina shi ne sa muhimmancinta mutum kenan ya san wani lokaci ne shi allah ya ƙayyade na yin wannan ibada mai girma a kan ɗan adam sallah su da muka yi bayanin aiki da ake fara binciki sallah ce to ɓangaren hisabi ne kuma ake cewa kunusin hadisin ya kawo bangaren haƙƙin bayi wanda ake fara bincike ana bincike ne hisabi akan abin da yake da alaƙa da jini jini shine farkon abin da za a bincika bangaren haƙƙoƙi na bayi ina kuma bambancin maganar ayyuka da ake yi da bangaren haƙƙoƙi na bayi bangaren haƙƙin bayi jini a nabi ake fara bincike ka hausa mutum hanci ne baki ka hausa mishi kuma ta kai ko yanka dai ta kai ma babban kisa gaba daya shine gobe kiyama ce zan har bincike cikin haƙƙin bayi haƙƙin da aka zura jinin wani sai da girman gaske shi ma bangaren haƙoƙi shine mai girman haƙƙi tsakanin bayi zuba jini bangaren kuma ayyuka sallah ita ce mai girma to kenan hadisin farko insha Allah zamu fara a yau an Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس tsohon musulun wannan ruwa yanwa tana karantar da mu da bayanin lokaci na wa'annan salloli guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wakatin zuhur lokacin kenan da ake a zuhur ya ce izazalatin shams lokacin da rana ta gushe daga tsakiya ta huta daga kenan suka zaini tsakiya ta ɗan gusa kaɗan tun daga nan tana nan wa kanin zillu rajul katuli har ya zuwa daidai inuwa ka sai tsawonka nan mas'alar inuwa yan uwa ya dace da lokaci zuwa lokaci da inda mutum yake a nan wajajenmu akwai lokacin da misali irin su ut je na ga abin na duk lokatayya a shekara wanda ake samun mutum idan za ka ajiye wani abu a tsakiya ka tseda shi da rana daidai zawal ba a samun inuwa a wajen abin ko kai ka tsaya ko na ba ka ajiye za ka ga inuwa babu wata inuwa daban akwai lokacin misali a yanzu da muke ciki idan za ka zo daidai zawal inuwa mutum bai rabuwa da inuwa yanzu kullum akwai inuwa tare da kai yanzu rana ta koma bangaren gusun take koma yanzu bangaren ka arewa ko bangaren arewa a bangaren gusun gusun zai gwamfi da koma bangaren gusun bangaren tana koma bangaren arewa yanzu a yanzu arewa take koma daga alama ko ko ko to gusun zai koma tana koma bangaren gusun gusun take koma yanzu kenan za ka ga a kullum tuna ta haka kenan kullum har da zuwa da akwai inuwa tare da kai ta ce yaya ake gane inuwar zawal wadda ake maganar inuwarka in ta tsawonka in ka ce yanzu kurin inuwarka ta tsawonka ɗan shekari uku ma ya gani inuwa ta tsawonka ko kayan uku ma lasa ta yi ba haka ba ne inda ake lissahi za ka zo misali daidai zawal ka diba inuwarka a bayan wannan inuwa ta kalli in inuwarka ta yi tsawonka bayan wannan kenan ka auna centimeter kawa ɗaya ce kawa biyu ce inuwa a daidai zawal kenan daga nan ne zuwa inuwa ka in ta tsawon ka ko in mai kaje ma dai inuwa shi in ta tsawon shi amma sai an hurda zilla zawal ta ke ba da zilla zawal da wani inuwa akwai da tun mutuwa rana bakar ba inuwa daga wannan inuwa ce ta zawal an abin ya tsawon shi ake magana tsawon shi a yanzu ya ake gane zawal hanya mai sauki mai zawal tsakiyar rana rana ta ta yau tsakiya sai ka ɗauki hudowar rana nawa take hudowa nawa take faɗawa idan ka raba tsaka sai ka ɗora wannan rabin daga hudowar rana zuwa tsakiyar rana zuwa misali rana na hudowa tsare shidda da mutashin da tara da tara minti tara ba alfijir muke magana ba rana muke magana ba ba alfijir ba kai kana kira sallah kana kira ba kira sallah baki ba kira sallah bane ba na rana daban ne ke to alfijir daban na rana akwai dan kariya bambanci na rana karye shidda ne da minti 29 take bullawa tana hadawa karye biyar da hamsin da uku idan ka ɗauko daga kare shidda da rabi zuwa kare biyar namta shidda ba minti uku nau za ka samu za ka samu kusan awa goma sha ɗaya da minti ishirin da biyu ya za ka samu haka nan shidda da rabi shidda rabi zuwa kare shidda nawa ne sha ɗaya da rabi to ya kawo da minti bakwai a cikin shin tara in kawo da bakwai a cikin shin tara sauran nawa shirin da biyu kenan ko ya za ka samu kenan awa goma sha ɗaya da minti 22 shine daga hudawa rana zuwa abin take kenan tana awa goma sha ɗaya da minti 22 idan ka raba awa goma sha ɗaya gida biyu za ka samu za ka samu awa biyar da rabi ko idan ka ɗauko awa biyar da rabi ka ɗora kan ƙari shidda da rabi ne zai baka sha biyu sai ya ka ɗauko minti 20 ka raba gida biyu ne za ka samu sha biyu da minti goma sha ɗaya shi ne daidai da wani a yanzu in ka samu kai ɗaya haka da akalin dare kenan wannan sha biyu da minti sha ɗaya yanzu shine kenan daidai tsakiyar rana to wannan kenan a daidai kenan yanzu kana isan tsakiyar rana da ka dan mene matsalar malamai masu masu wannan kalandari da ake ta lokacin sallah kalandarin sallah wanda ya diba zai ga akwai bambanci a wuri balle wuri biyu ko uku kusan dukansu wajen da na kalli akwai wani guda biyar wata ke yawo saman wurin mutane wata iri biyar ce ko ce daban-daban take ko ce suna ka da wani nasu daban ne jai lutsi su daban ne misali gaga akwai ta umar kura akwai ta ta indonesia akwai ta amurka akwai ta masar kowane daban-daban ne suna san bambanci a ina suna san bambanci akan alfijir da sallar isha da sallar asar nan zaka duk akwai bambanci tsakanin su wani tsakanin su minti biyar bakwai har sha biyar na samu iri ba ɗaya bace ba kalan dare me amma wajen inda suke ittifaki wanda wannan he dai mai nisan ya ya kuskure wajen hudowar rana tsakiyar rana faɗa rana wannan ittifaki ne nan abu ne na hakika na zahiri wanda he dai mai nisan ya kuskure kenan nan babu wani matsala tsakanin hudowar rana fada rana tsakiyar rana inda wake lalime ko hasashe asuba da isha da la'asar kan waɗannan dalilai asuba ganin ana maganar keto alfijir wasu yin su da san akwai fajar su kazi da aka ce alfijir na ƙarya na nage bayani haske ne a mai hutawa alƙibla amma bai gama duniya to wasu sun gina kalandaransu wannan hasken hudawa ya ba da lokacin sallah asuba a shi da mahiya masu abin musan shara ba ta zaga har shekarar da ake da shi wasu kuma suna aiki da hakikar amfashin suna san bambanci da ganin zuwa na da isha ita tana daga ɓacewar ja ɓacewar ja yakan bambanci lokaci zuwa lokaci wata daga daga an jima ya ga babu jan kwaɗaya shi ma lokacin isha ya iya bayyana daga ɓacewar ja sai aka samu shi bambanci abu ne da babu shi da bai da tabbas irin abu guda na ɓacewar ja na gabas to maza muna maganar sanin zawal wannan kenan baka da problem tun lokacin ka samu kalandire ko ce ka samu idan ka dauki hudawa rana ko ki fada kun da ka raba ka samu kun daidai zawal shi kuma miji bana take kenan yanzu muna maganar zawal tsakiyar rana to duk da nan malamai na cewa abin da ya hattara nan ma malamai masu wannan sai suna samun matsala ta azhur yanzu muna muku maganar yanzu mun samu awa mun samu ƙarfe goma sha biyu minti sha ɗaya wannan lissayi ne na daidai zawal shi kuma ai in ta kai tsakiya ba a sallah ya ɗan karkata kenan ba daga ta tsakiya wani gab ake sallah a zuwa ko lokaci ke shiga a in ta guce zadalat jamsu zadalat mana zadalat in ta guce kenan ya ta ɗan gusa ta tsakiya ma ce da an ce a tsakiyar nan ma sallah haramu ce na fila har da nafila tana tsakiya ko daidai wani awa ko huda wata sallah haramu ce kinan nan ma ce mutum ya hatara aiki yan falaki kaka kaka rude ka daidai ka tafi ka sallah daidai wani abu kana bukata ka dan kara ta dan gitta daga tsakiyar sama kenan wannan shine lokaci daidai zawal in ta dan gitta ta rasa ko kan ta gitta shikenan ta ce daga nan azhur ta shiga zama magana lokacin azuhur daga rana ta gitta daga tsakiyar sama dan azuma iya da masu da wani musulun yanzu sha biyu da rabi ko kada ma'ana ba matsala gaskiya sha biyu da rabi ake da mayyawa da ake din nan da maka ne da wuri sha biyu da rabi to kenan lokacin azuhur ya ce idza zalat shams rana ta karkata tana nan tun daga nan wa kana zillu rizqi in waka inuwa mutum ta kai tsawon shirin ba sai mutum ba duk abin da ka aije ka tsaye da haka kana ganewa tsawon shi inuwa ta yi tsawon shi bayan zillin zawal daga zawal daga tsakiyar rana zawwa inuwa komi ta tsawon shi zai na ce mutum amma komi ka aje tsaye ne sai ce yi malam ya hadu waqatul asar kenan lokacin azuru iya nan tun daga zawal har ya zuwa lokacin da inuwa ka sai tsawonka a kun lokacin la'asar bai shiga ba kenan inuwa ka shi ne ƙarshen lokacin shi kuma iyaka zo ƙarshe sai shiga mihe la'asar a wannan magana in wa zahirin wannan magana kenan idan azhar ta huta akwai la'asar cai lokacin azhar zani magana iyanan tun daga zawal har ya zuwa tsaki har zuwa inuwa komita ya tsawon shi matuƙa la'asar ba ta shiga ba ba shiga la'asar akwai lokacin azhar babu a nasa wannan nan ne rigima ko fahimta aka samu su malamai da dama masu cewa lokacin azur akwai mukutari akwai daruri ya ce na mukutari daga zawa zuwa shigar la'asar amma har al'asar azur tana nan har shiga ya su ce don kayan misali azur a kare biyar ma azur kai din da suna tarayyar lokaci domin mu gane matsalar tarayyar lokaci na azur da la'asar ba nasi ba ne ba karar daga manzan da Allah ya ku fa'inta ce ta wasu magabata Allah gafar samu babu nasi daga annabi da magana dan kasa dan muna bayani dan kasa in ma kai kaka dogacin nasu hadisi ne fa'inta ce wasu malamai da yawa sun ce wannan fa'intar ta saba ma zahirin nasoshi ta zahirin nasi ba haka ba gaskiya nan ka zama sai ko sai azzo tana nan matuƙa al'azaba ta gaba kenan ta shiga babu shi sai ta yi wa waƙatu la'asari shi kuma lokacin la'asar malam ta safarar shams lokacin la'asar iya nan ke daga ina daga daidai kuma ya tsawon shi abin da ya gaba ya shigo iya nan matuƙa rana ba ta yi ba ja a nan rana kenan in ta yi ja akwai la'asar a wannan nasu babu to amma shi ta dalilan shari'a ana gama su da abin duk da bai zo ita wannan maganar la'asar za ka iya yin samun zahirin da ruri da mukutari saboda nan manzara ya magana la'asar tana nan matuƙa jabe ba to akwai nasi da ya zo man adraka raka'atan min al-asr Allah ta kashe magana an adraka sala duk wanda ya samu raka'a daya ta la'asar kayan rana ta fada ya samu la'asar sallah kaga anan ita kayan la'asar an kenan akwai lokaci wanda ya fadala ya yi muhimmanci akwai na in ba tsarura ba da manzala ya kiraye ta jiran fadawar rana kai sallah sallah na hukunci to amma da ka samu ka riska kenan akan wannan ita la'asar akwai hadisi daban da yake ba ta ƙarfin gwiwa ka samu na lokaci mukutari bayan ta ja amma an zo da ba ta da wannan ya ce wa waƙatu salatin magharib malamin gibi shafaq ita kuma magariba tana nan an zama sana na wasu magariba bayan guru shamsu ko bayan faɗa rana magariba tana nan matuƙa ja na yamma bai ɓace ba in ya ɓace akwai ta babu ya ce wa waƙatu salatin isha ila niskin lailin ausat ita kuma lokacin sallar isha daga bace waje kenan har ya zuwa rabin dare na tsakiya na ce me yasa ka mana al'ausar ba ta nisfar layin don abinda aka raba biyu yakan iya ɗaukar rabin ƙarshe ko rabin na farko ta ga maka rabin na tsakiya kenan daidai tsakiyar dare nan ma ya ka raba daga ketawa alfijir fada rana zuwa nawa ne ya ka samu rabin dare daga fada rana zuwa ketowa alfajar na bangaren sallah shi ne za a ce maganar dare ba hudu rana ba dare iya ɗaukar allai gurubu shams zuwa tsullu fajar ya ka samu rabin dare kinanan iya karantar da kai da sallar isha kakka huce tsakiyar dare baka yi ta ba a yanzu kayan ɗan sha biyu mana gautar nisa ba ɗan alfitar ka tawa ƙarfe biyar da wani abu tana faɗawa ƙarfe shidda ɗan kenan ba ta kai afsha yanzu ba ta kai sha biyu kayan sha biyu wani kalama sun ka sha biyu kan shiga gaje wuta kaka kai sha biyu shi don kai da sa yi dinin duka daga kenan faɗa ran zuwa ta sa kenan a zai kama awa goma sha ɗaya zai kama da rabi na kalama awa goma sha ɗaya ne na gada awa goma sha ɗaya ne da wani abu to aka kenan dai kusan sha biyu ne makata yi to wannan shi ne wani mutum dai da sashi ya san wada rana kai ta alfajir sai ka samu rabi kakka wuce na rabin to wannan sallar isha ita ma akwai maganar masu ganin wannan muktarinta ne amma tana nan haye zuwa sallar asuba to gaskiyar magana irin sallar isha da ake zuwa sallar asuba irin gaskiya babu nassi zahiri da ya kawo shi ma wannan fa'inta ta kuma da rawa ce malamai sun masa raddi shi matsala ce zuwa tsakiyar dare kakka karbi a tsakiyar dare to ya za kuma wani ya ce ai tana nan asuba masu kawo wannan magana tana nan asuba akwai ruwaya wadda imam muslim ya roto ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam suna tahiya tahiya ta yi tahiya kuma an sha wahala ya ce ku da samun ruwa sai gobe bayan zawal kinan ruwa iya nesa wannan ya sa sahabbai ana an ka'adab ana gudu ana gaugawa don ka'a matsu a iske ruwa na bai bata labarin mu da samun ruwa sai gobe lashi kuma a shiga ana tafiya kinan da kowa kaɗa gaugawa ke hatta kai suka rufe gaban manzan Allah a nesa kuma an gaji iya bar iya gari abu kata da ake cewa daga manzan Allah iya ka aje faɗo ka sama yayin zai kusan shi ana tahiya yan tare shi annabi ya barci sai iya iya tare annabi zalama ana tahiya iya tare shi da aka jima ya ce in an koma tana in tare shi in kamar zai faɗa tare shi da iya barci karshe ya ce an tahi ta manzan ya kusa faɗo ya kusa faɗo da wata wata ɗan hangaji ya kaɗai jan mishi annabi sai farka ita ruka ta da zai shirka cikin hannun ya daga zai barci ke ne barci yake ya rasu da ayan jima kan haka ya ce hafi suka labi bi ma hafi sannabi yau Allah kare kai da kare annabi shi annabi mai addu'a ya ma abu da tsara addu'a hafi suka labi bi ma hafi sannabi yau ya mai addu'a ya ce ina mutane suke sun ta sun barin sun ta ya rasu da ne yawa ce ji ba can daya wasu kusan gasu bakwai aka samu dai a kusa takwan a nan jijiya lokacin rana ta hudu aka yi sallah dai aka iske sahabbai sun tare aka yi galama annabi a gaban su iya baya abubakar ɗan suka ce a manzan Allah annabi bai bar mai gaba iya baya suka ce a kuma ya gaba da ita gadama kayan su je manzan Allah ke ba sahabbai ke ba labari za su samu za a samu gadama a cikin tawaga in za su ce muna gaban su ce muna baya amma abubakar ɗan za su ce bayan mu ce muna baya sai da suka abubakar ɗan da da sun shirya kuma haka aka yi a tankin haka da aka rigima aka yi sai kashe ne sai suka sallar sai amma haka aka yi annabi bai bai shi da kullum yawa iya sarka yake bin baya bai shiga gaba na shugabanni sai sai kuna kuna baya shi amma yake amma yake shi kun aka buga ya sai tukun shi bai tsira da shi gaba kenan anan ne sai da suka ci ya sallah yanzu me ka fara mun yi sallah mun makara kaza kaza yace a yace inna matafarid yace yace liman lam yusalli salata hatta ji waqta waqta ukhra mana kan gane yace laysa fi tafarid a barci babu tafarid ma'ana in barci ne kake kasar ba ta kai sakaki ta wuce sallah sallah ba ta wuce kan in barci ne yace nake samun tafarid wanda zai bar sallah da gangan hawa ta tazo to ne take cewa kenan sallah tana nan ko ta yau ta zo shi suke kawo maganar isha tana nan har asuba sama wani ai wannan wani wani fahimta ce babu na ta kauna magana shi mai yin bayanin ya ce ita ga lokacin ta wanda kuma wanda ya iya magana da laifin sallah ne ka ƙin sallah hawar ta zo sai su magariba a zawar ka ƙin hadar ta zo ka ƙin la'asar ka ƙin magana misali magariba ya isha ta zo amma wannan bai baka nasi karara na cewa isha ta nan hasa ba da ka yan wata kaice nasin cewa isha na na hasa ba babu nasi zahiri da haka mutum kai bar sallah isha ta wuce tsakiyar dare ka ta wuce tsakiyar dare ta kokarin yin ta a lokacin da ya kamata ka yi wani babu gardama a ciki ya ce wa waƙatu salatu subhi min tulu ilfajari ma lam tatul shams lokacin sallar asuba shi kuma iya nan daga hudowar rana mataƙara daga hudowar alfijir mataƙara rana ba ta hudu ba shi ya ce bin hajjar sa ta albani na wallah suke maraddi ga masu cewa sallah misali a zuwa na nan halla asar ta zo ko isha tana nan kai har asuba ta zo ya ce to yaya za ku yi da wannan nassin karara idan can ka ce da aka ce isha da nan zuwa tsakiyar dare ka ce akwai saura bayan shi to me yasa baka cewa asuba na nan bayan hudawar rana har zuwa ta zo inda ta zo no inda yau dai ta zo ne to ai ga ga asuba nasa ba a cewa asuba tana na azhar yace yanda anan na kai yarda asuba na nan matuƙa rana bata hudu ba in ta hudu akwai ta to ce haka ita ma isha na nan haskiyar dare maga azhur na nan kafin da asar ta yi la'asar in ta yi ta kuta magariba na nan kahin ja ya bace ja ya bace ta wuta zai nan sai kai kawo ta yan wa irin wannan bayan wannan akwai ruwa ya tafi mutum zai kawo haka za mu tafi ya tsamama tahawi dai ruwa ya lafasan hadisin ga duk adam ya kashi ba inda za mu gano hadarin huce wannan lokacin da aka yi nasin hadisin yadda yake inna lissalata awwalan wa akhira Allah ce sallah tana da horko tana da ƙarshe babu da hukumar karatun mutum ka dai tana da horko ya ce tana da ƙarshe sallah ko sallah to a da wannan bayanin annabi sallallahu sallam sai yake bayanin cewa wa inna awwala waqtin zuhur kaji ya ce man horko ko abu ƙarshe ya ce to horkon lokacin azuhur hina tazula shams wa akhir waqtiha hina yadkhul wasl wana wasl asab haka yace farkon azhur iya shiga daga zawal tarana hita wa akhir waqtiha karshen lokacin azhur hina yadkhul wasl asab lokacin shiga lokacin da asab karana ba da kace to ya za a ce ba asar a al'asar azhur tarana sai tare lokaci wannan wata kuma ta cikin fahimta ce ba nasu zali ba kamar sa wannan nasu hadin zali shi da annabi ta yi azhur na nan har ya zuwa karshen ta iya karewa shiga al'asar kamar da ne yake ce maka kana zuwa kashi kashi katuli ma na zuwa kashi al'asar matuƙa da zuwa gaba ke matuƙa ta shiga kina kare sai ce wa inna awwal waqti salat al-asr hina yadkhulu waqtuha wa inna akhir waqtiha hina tufur ash-shams farkon shigar la'asar shigar lokacin ta ƙarshen lokacin ta lokacin da rana ce ja ta mace bai mutu nasi daban da ya kawo zuwa raka a dakan hada rana ko hijja wa anna awwal waqtil maghrib hina taqrubu ash-shams wa inna akhir waqtiha hina yubu al-ufq wa shafaqa mana hijja farkon lokacin magriba lokacin da rana ta fada farkon lokacin ta hijja wa inna akhir waqtiha ƙarshen lokacin magriba hijja lokacin babbace wajen ka gani kenan ya bace ta karshe ne kun ci da mai da bayan da maza na wara cai sallah na da horko na da karshe yace ma ga horkon ta ga karshen ta kuma yau da fa'inta wani da da fa'inta yace akwai saura kada kuma matsala shi yasa kamar na ga wannan Ali Bassam cikin tawjira wannan wannan littafin tawjira kan na sai bulga ma ga magana gaskiya wannan da wannan rayukan ta bangaren dalili masu wannan dalili sun karin hujja gaskiya cewa babu wani lokacin tare lokaci magarba da isha azhar la'asar haka kurin kaga masu wacin duk lokacin ta ne wannan mukutari wannan an da mukutari da ruri kenan a wannan akida ta masu tafsir da zaruri dan na kai azhar a lokacin kare biyar ma ko lahi ba kuma a lokaci ne a lokaci ne ita ka ka matsala haka ya zo dai musamman magarba ma ya ce yi wa inna awwal wa qasalat isha al akhira hina gibr shafaq wa al ufuq wa inna akhira wa qatuha hina tasfa al layl farkon lokacin isha yace daga ja ya bace karshen lokacin ta yace tsakiyar dare daga ba in daga nasin da ya kawo nasin hadisi cewa isha na na har asuba don haka yan uwa irin wannan duk da akwai fahimta ta magabatan Allah gafarta musu to gaskiya mutum in ba wata da ruwa kakka yarda kurin ka ja sallaka ta huce lokacin da aka bayyana a hili karara kurin shi lafiya gare ka amma halin da ruwa da mantuwa wani kuma an ce da mantuwa ba baka laifi ma ko ta wuta duk wanda bace sallah ko da lokacin ya wuta an ji baka laifi amma da gangan kana harkoki kana ramiyo ana shawara ana biki ana wane ne idan na ce akwai akwai daruri akwai mukutari an baka duk ɗaya ne Allah akwai kuskure akwai matsala akwai matsala wannan malamai duk da bayanan su dai amma ka kasa wani abubuwan kasa kanka gangan kasa kanka cikin wannan hadarin na shi annan ga abin da bayanin ba za a yi ga farko ga ƙarshe to kaga wani sa ka da fa'inta ka tsallaka tsallaka ta fitar da lokaci ka shi wani mace ga lokaci a mata lokaci na cin ƙura'ani ka ga lokaci duk akwai abin da kawai lokaci to mai wani lokaci idan za ka yi lokacin da gara ma wannan shine masalar wannan bayanin to irin yan wani masalolin da ake ana yi ne a yana ai akwai wanda na muna magana irin misali da muke kan haddasa na magana daga namunan saudiya nijar zuwa yamma a akwai bangaren duniya yadda ba su lokaci da namu irin fannora falsid wanda akwai zuwa wata shidda muna kallon ranta hudu ta wada muna kallon da ta zagayo ta wada ba ce ba ne babban ta ɓaciya kuna da ƙara kewaye da ƙara amma muna kallon ta haka suke yanzu a lokacin sanyi yan farnor haka suke musu ganin ta ta yi nan a lokacin zai yi nan musu ganin ta yana zai haka suke wasu kuma za su ganta awa daya ta ɓace kullum ya zama kallon awa daya yana wajen wajen bulgari kina a ban ga awa daya wa biyu ganin ta suka kalla kuma ya taɓa ce ta haɗa ku awa daya ku kuma ta bullo yanzu misali nan ba ba tsakiyar tsakiyar ma nan kusan rarraba cikin sa wannan shi mace da ba da suna cikin azumi azumi rana ba ta fadawa a sha ruwa a sansa mana sai wajen sha ɗaya da rabi ta dare awa sha ɗaya sha ɗaya sha ɗaya ta yi kuma kallon rana ta fada kuma ta fada ƙarye biyu da rabi zuwa biyu da rabi an yi a talatu ƙarye a saba za a yi wallahi kuma zai abu da ke wata wahala a lokacin da kuma a can lokacin zahiri ne lokacin gumi na can sai azumin suke an azumin wuta sai azumin wuta awa idan suke ta ɗaya haka to irin wannan akwai fatawa da malamai ke yi ƙarƙashin hujja tabbatatta yaya za a yi da irin wannan wuraren ba su wannan lokaci ba su lokacin sallah cikakke ko azumi suna hujja da ruwawi da misali akwai hadisin nawas na sam'an da imam musulmi ya roto wanda ya ba labarin dajjal san kullum musulunci ya tsara komi labarin dajjal na ya ba labarin dajjal sai ke bar labarin yanda zai hutu jakarijin halla bin saman iraq ya ci fa'asa yaminan wa asa shimalan zai hutu a wata hanya daidai tsakanin sham da iraq a can zai hutu yake zai banna damar hakutu ko da zai banna to a nan sabu sun tambaya umarin su filaja sun ya sun laye samanta mai wani kwana nawa zai a saman ƙasa ya ce arba'una yawman yawmun ka sana wa yawmun ka shahar wa yawmun ka juma wa sa'ar ayyami ka ayyamiku ya ibadallah fa sabutu ya ibadallah fa sabutu ya ba ku tabbata ku kama jikinku in zai tabbata ya ce su ta tuto ya zai misalin ya zai misalin wuni bayan ya mutu labarin zai kwana arba'in ya ce kwana arba'in da zai a duniya kwana ɗaya kamar shekara yake kwana na biyu kamar wata guda yake kwana na uku kamar sati guda ta sauran kwanaki guda talatin da bakwai sauran kwanaki inda da kullum kenan za a sayar samtin da kuma ya canza za a canza samtin komai da tafiya duniya za a canza abu sabta ya rasu da la ka ce zai yi kwana guda kamar shekara kwana guda kamar wata guda kamar sati sauran ba su sai yasu da ya za mu yi a takafin abin sa da yau a takafin abin sa da yau da ya su da sallah maka sallah ya zama kiran zai kamar nake kare a maka sallah ita ka maka sallah wuri ta ishin sallah wuri ta ishin ya rasu da tun da hajji wuri guda kamar shekara a shekara daya za mu yi sallah ɗaya kiran sallah da za mu yi ya ce na ƙuduru lahu ƙadara ana aka samu kenan lissahi da kalandire ya ce a'a suna da mutane za ku yi lissahi yanzu misali a zar ta yi awa da awa biyu ya yi azar a zar ta awa ne awa biyu ne ya yi azar haka za ku yi ta nan ka ake nasa gidan hujja kenan in wannan masu ke wannan rudu zai zo ba amma zai a yi kiyasi da wanda suke yankin duniya inda ba ranar ta kullum ko na yanki kullum kenan zai sallah da aiki da lokaci dan sai ku zuwa hukatara kenan sai ai karki da ai karki nan sallah da ake ada haka ce ku kenan wannan shine hujja da ke karara duk inda yake yankin duniya inda babu rana irin agon tabisha da ake yi to za su yi wannan da tayi a zaman akalan dare kullun yanzu kullun kare ɗaya da kaza a zo za yi bi ta da kaza kullun za a yi haka za a yi sai gurin ba ce kullun sallah sallah ɗaya za a yi dan kullun dan rana guda gare mu kenan yake aiki da mantar Qur'ani shine hujja madogara ta malamai duk yankin duniya da babu wani daga da fara irin nan da kullum za su yi kana da ka sallah sai ba kowa kan gare ko na kamata kullum muna diba ya kaza da kana azal asar sai mu ko mi azal ko da rana na hemi isha muna kallon rana hemi isha baro mu eh ba mu shara tsakiyar tsakiyar rana ce a wannan da wasu ake yi huta kwata eh haka za yi lissafi to wannan ana lissafin sallah to kenan aka ce azumi ma irin wannan kasashe masu wuri mai tsawo da yawa suna dama a zamana a yi kalandiri a sanar don a yi azumi awa go awa shi to kenan ba shi abin kenan kenan ya a zamana an sanar mai tsaka tsakiya kasa awa bai wuce sha biyu zuwa sha uku ko ɗauran ta tsawo ya yi yanzu gurin zan tsarin mu gurin awa sha biyu za mu yi ko muna karara abinci za mu ci ku ta kuka ta kuka wajen yanzu rarrabewa dole kuma ka dole kuma ka sai dole kuma ka yarda dole ai karki ne ai ai sai dole ne dan fullan kudin fullan sun baka cewa kullun azumi ne dan dan mun dan muna cikin ramadan ke dole ana ai kuma ka kunce ta fatata kullun ya ai kalandin ne kullun ta azumi kullun an sha ruwa lokaci kaza an safa lokaci kaza kaza ai kullun haka za a yi kuma daidai akai kuma an yi da nasi dan manzala ta wuce lokacin yayi wanda za a shekara gaban kwana guda sai kullun sai zai haka na wata guda kwana guda kasu ta kama ne sun yi shekara da wata shida kara tun da ɗaya ne ke a takaice kenan inda ake wannan lissafin inda yake da lokaci wanda ke sabu da wannan namu dai wanda yake kan wani hatkin wanda duniya ana samun dare da rana a kowane lokaci inda ba su dare da rana ya su zamana kuma su yi kalandare su yi kalanda ta tsarin sallar kurum kowa ya kaga wannan abin hatta a turai da yawa an samu wannan fahimtar wasu kara ba suka ce a kuna za a yi suka tsaya kun mutu game da wani bani ka ku sai sun tsara da yawa wahala zuba na balla balla a bulgari ne bana duka rana ba hince ba ayi ayi awa biyu azumin kusa awa ashirin da dubu to ya yawa sai ta mu duka wani mai azumin duka duka mai fata gaba daya sai mutum da awa ashirin da biyu azumi kuma sun kiya kuma a nisa kuma rani ga nisa karara ko su wani suka ce a ko su dai rana ya za a ruwa da rana kaga baiwa a ce kullum azumi za baiwa tunda akwai mahuta tsara mutane mahuta kan abin gaskiya magana daga a rike kurin kurin abin da ba hujja kan shi kuma ba ga ba mutane wahala bayan suna da sauki a cikin addini sai sun azumin hawa 24 ya yawa kuma da abin da kuma tura ne wa a tura ne abin yau ganawa na addini da wa har ga shaka da mutum ba da ba irin tsawara mai ka gani gaskiya a yi aiki da nasu fiye kurin aiki da kalandire kurin to yanzu dai nan mun ji lokaci na hamsalawat hadith abdullahi bin harun asa annabi sallallahu ya ce waqtu zuhur idza zalat ash-shams lokacin az-zuhr in rana ta guce daga tsakiya wa kana zillu rajul ka tudihi har ya zuwa lokacin da inuwar mutum ta kai tsawon shi malamin hadar waqtul asr mataka al-asr ta gaba wa waqtu salat al-asr lokacin da asar shi kuma iya nan malam ta tsara shams mataka rana ba ta yi baja wakar salatul maghrib malamin gibin shafaq magriba tana nan matuƙa ja bai bace ba wakar salatul isha ila nisfar layl awsat lokacin sallar isha iya nan har ya zuwa tsakiyar dare wakar salatul subhi mutul alfajr malamin ta tsalle shams asura kuma tana nan tana kake tawa alfajr matuƙa rana bata hudu ba wannan shine sai nan matsala da muke samu na bangaren kalandire shi ma bangaren ita lalle ita ita janta za mu gada kawai samun ruwa yini bayan akan insha Allah walahu min hadith buraida fil asr wa shamsu bayda naqiya na iya magana wannan ruwa da Imam Muslim ya rutu yace akwai wata ruwa ta musulmi irin wannan lafazin da ya gabata a cikin buraida ba banda da kamar bin asibin kare na amur bin as to banda na amur bin as akwai na burai da hadisin wani kusan guda ɗin da gabata amma can ya ƙara ana la'asar wa shamsu bai za a naqiya ana la'asar rana tana faratas kira ba ta fara ja ba ba san biyan ta fara ja wa min hadisi abi musa wa shamsu murtafi'a ana sallar la'asar rana tana sama وعن أبي برد العسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية أو برد كبال لبان الشوى من قال صلى الله عليه وسلم يا قسم سينا صلاة العصر bayan mun kare sun mai rijiyo a hadu na alara hali ɗayan mutum zai koma masarkin shi wani kuma masarkin da aka madina can ƙarshen madina za mu je gida wa shamsu hayya rana na raye ma'ana tana da haskenta ya ce wa kana yabu an yi akhirar minar isha a nabi ya san a jinkirta ta isha ana so a jinkirta ta saɓanin sauran salloli da ake so a yi su farkon shiga lokaci ita isha ɗan janta shi ya yi yinta a farkon da isha da azuwar a lokacin tsananin zafi ko a nan a ɗan jinkirta shi ya yi a yi su a farkon shi ya yi ya ce iya san ya jinkirta isha kuma wa kan ya karahun nomu kabala wani hadisa ba da iya kin barci kahin isha dan zai kai ka makarar ta barka haka nan hira ban sai da ishe sai kai ga makarar sallah asuba wa kana yanfajir min salati al-ghadati ina ya'rifu rajul dalisa iya huta daga sallar asuba lokacin da mutum ke gane abokin zaman shi na a masallaci ne kuma inda ake cin duhu babu hasila su a zama hasila ne ka nan daga ba za aka hasila madina da ba hasila kun cikin dare haka ake sallah kun cikin dare ina ga wannan ne ina ga kamar mu dari mana da cikin mai fara ya fara shawarar hikima ka hasila masallaci da cikin duhu da kun cikin duhu a cikin sallah kun to nan kenan a cikin masallaci ne kuma a cikin duhu iya kare sallah lokacin da haske ya bayyana a masallaci za ka gane abokin zamanka ya sabanta maka yana iya mata daga sallah lokacin gari ya wara ya ce wa kane ya karar da 60 ilar miya annabi na karanta aya 60 zuwa aya 100 a sallar asuba muttafaqun alayhi wannan ruwaya imam al-bukhari ya roto haka muslim ya roto yace wa inda huma min hadith jabir arwaya da bukhari ya ka muslim ya kawo amma hadithin jabir bana na abu barza hadithin jabir shi ma dai irin wannan magana da ka kan sallah sallah lokacin lokacin sallah iya bayanin isha yace wal isha ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yu'akhiruha ita sallar isha wani lokaci yakan yinta da wuri inda lokaci ya shiga wani lokaci yakan jinkirta ta yace idan hamajtama'u ajjal in yaga an taru ko da kowa zo mutane ba an an taru sai yi ta da wuri wai zara am abu ta'u akhar in yaga ba mutane da yawa ba tare ba sai dan jinkirta ta kashi dan jirage wani kenan kenan suka isha iya aiki da tare mutane in an taru kowa da kowa zo abuwa sai a jaya yi ta an akwai dan mana dan mutane ka dan dan bari sai an dan taru nan menene kasan akwai misali ka tsaya kiran sallah za a yi bayan kiran sallah zai ga wanda suke nan bayan kiran sallah in ya ga akwai jama'a da yawa sai kada ba jama'a kuma ya jinkirta don za mu ga kullum sunna asalin sunna kiran sallah zai iya bukatar wani haka wata a mata gyaran sunna nan gaskiya mai yawa kiran sallar iya aiki da lokacin sallar da asalin kiran sallah baya kula da lokacin ba ruwa da lokacin sallar muna iya lokacin sallar mu kara ko tsakiya ko mu ja muna iya amma shi lokaci mai kiran sallah kurin shi amini ne akan lokaci misali yanzu misali yanzu zawar kare sha biyu zuwa da kwata ya shiga ko misali zawar gaba ba ruwan ladan don muna tsaye ta ya kira ba kwata wani ba haka wani gaske magana ladan zai kira daidai lokacin ya shiga zai kira sallah sallah mutane lokacin sallah gida in sun muka yin debu mu karya daya karya biyu muka yin debu wannan ba ruwan ladan da kuke mu ladan iya aikin sanawa lokacin sallah gida asalin tun da kira sallah kenan shigar lokaci ko yin karantarwa ke amini ne akan lokaci tun lokaci ya shiga tun kare ya sha biyu da kwata mai kare ya kare ya ke sallah wadda kuma kwata don sallah ku ba sallah ku ke ba kurin zai aiki lokacin sallah ya shiga ya ce sallah wannan duk me yake na gida ko a gida a gida suke mata bus da wanda na shigo akwai mara lafiya ka sallah ma dan huta sai ka sanarwa lokacin sallah kai kira sallah ko kiran sallah kai kuma irin sallar mu yi ta sha biyu da rabi ko ɗaya ba kwata ko ƙarfe biyu ma biyu da rabi ne dai shi dai kan sallar shi haka ya kamata ladan ya kiran sallah la'asar haka magariba haka isa haka haka asuba nan mun yi mun samu matsala ina mun samu matsala a sallar azhur ko sallar isha suna da abu da wasu da mutum a zama ana yin zan ba yin mu ana yin zai shi lokaci kamar yana kamar mai yana sana yin zai shi lokaci amma a zuru ce dan wasu kare daya akwai yan kare daya da rabi akwai yan sha biyu da rabi kowa ya aiki da lokacin da yake yin ta tun muna yin kare daya ka yi ta bakwata tun muna isa kare takwas kare bakwai a yi ta ba kuma mutum ba ka bane ba a sanar maka wani ba abinci a maka wani ba ka bane ya kamata a ji ba a gyara shi ya shi akan sunna kurin ka ji mutane kuma za ka ji ba to mun zama magana ka gane kullum mutane suka magana wai mu miji kaza mun ba muna magana mun da mutane kaza kun kaza muna magana abin da ke shari'a ko ku a karkata ko ku a majira ko wanda ba tare da mutane na baki muke muna magana abin da yake kaida in za a yi haka kamata a yi duk mai iya haka kamata a yi iya kai baka iya ba wannan iya ina wani wuri akwai hanya wani babu hanya kaga mutane ko na wuri wuri ne akwai wani wuri akwai hanya bin bai za gyara ma ko ne aka zai ya kana saba ko akwai wanda suke masu sauƙin kai kenan kowa muna ake na ga abin da yake ka'ida wanda zai ɗaba kata ko ɗaba kana bai iya kuma Allah wala shi daga ka'ida da kiran sallah kai mai kiran sallah iya kira akan lokaci ya na asuba mai za a daidai duk ɗaya ne yanda kai asuba a shigar lokaci me yasa baka ga lokaci ko eh ta an jima can kai ta yanda kai asuba ta kika kai eh yanzu kai ba ba ba azumi ko ba ta aminci ko shine alama da kike sallar asuba kenan gari ya waye asuba ta ba ta aminci ya ga mana lokacin to haka azura ma da kai mun san lokaci ya shiga ba kai aiki ba da shigar lokacin sallar mu eh haka azura lokacin yanzu lafiya ta shiga magariba ta shiga isha ta shiga asuba ta shiga haka ya kamata an kaida ne in an iya raga mu sannan isha da zai muku cewa ba wani matsala da an jata ba muna magana wai ko da za a jata shi ladan zai aiki shiga lokaci da lokacin da ya shiga aikin sallah to iya mu dan ƙara minti 20 30 a wannan ya dace da muka yi ba matsala bace ba na lokacin da muka sallah amma shi min ladan aikin ladan sanarwa lokacin sallah duka sallah ko ce kun ci iya jiba jira suke ladani shi kula dan aikin kula jiran sulaki iya jiran lokacin da gona daga ya shiga sai sanarwa sanarwa ce me ka kalma azan me azan sanarwa akan mi kan kula lokaci shiga lokaci usulun shari'a ta kenan ma sanarwa ce a sanar da ku lokacin sallah wayayi amma an yi kiran ma annabi lokaci ya dan jinkirta ya dan ƙara ko zo da wuri haka ake wannan kuma bayan kiran sallah ya dace da inda aka wuto aka yi ta amma ita kiran sallah ake yin ta a lokaci in za ka sauriyar isha za ka ga a kalandare sai ka ga lokaci biyu ba tun na kalandare amma ka ba sai ka ga babu wannan jan ko daya babu shi ya jima ma ya bi talatin babu shi mata kuma lokacin sallah shiga na kan zai shiga ko ka kenan ana yake da bacce wajen shi ne lokacin to yanzu dai muna maganar wannan hadisi na anas sallallahu hadisin jabir yace wal isha ahyana yuqaddimuha isha wani lokaci yana yanta da wuri wa hayanan yu'akhiruha wani lokaci yana jinkirta ta idara an mujtamu ajjal in ka sun taru in an zo an kira da dukkan sun taru ajjal ne da gaugawa wa idza an abu da akhara in ka sun jinkiri ba zo ba ba taru ba sai dan ta kuma amma ta wasubu ta asuba kana misal sallama yusalliya bi ghalas annabi ina sallah asuba da jiji an ji al-ghalas dan duhun dare ta kun a wasu kun jiji shi gari bai waye farba kun babu duhun dare shine al-ghalas da jijjigi yake sallar asuba wannan shine magana ta sallar isha kuma me yake cewa nasarar wata rana zamu ga ruwa a gaban da yi ta kware ma ya ja sai ya ce wani muslim a ruwa muslim min hadisi abi musa fa aqama al-fajra hina shaqqa al-fajr wan nas la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da a ruwa muslim hadisin abi musa annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqama al-fajr ya tsaye da sal ya tada sallar asuba hina shaqqa al-fajr tana ketowa kai ta kana cikin yayi da kaza kaza ita wani lokaci wannan da laka ba da laka da arba don ba da mutane lokacin da ba su kai ba su gano ba su gano ba gano abokin zaman ka kai tana ketarwa a farkon lokaci za mu ga inda yi ta ma gari ya ja ta haske ya yi ya ce wa an rafi bin khadija radiyal anu qal kunna nusalli kasan da magana magana malamin hafiz bin hajar tsarin shi littafin shi littafi ne na fikihu amma bangaren hadisi ka yanzu farko ya ka hadisi guda wanda ga dukkan sallah guda biyar ka ko ce ka lokacin ta ko hadisi guda yanzu kuma zai koma ka ka maka ruwayoyi kan mas'ala guda akan sallar asuba kan azhur kan al'asar da ka maka ruwayoyi da suka zo kan masu bayani karin bayani akan wannan sallolin kan yana bayanin yanzu magana asuba kin sai wani kiran lokaci ana yin daga take to wani lokaci kun ba dan take cikin ma dan kara kadan haka shine muke mana mun ma bayani yace arrafi bin khadij yake cewa radiyallahu anhu yace كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله متفق عليه يعني من خديجة كيتشيوا منا صلاة المغرب تارد من زعل صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا بايا من كاري لعصا هي مغربة كي زي من صلى المغربة تارد من زعل صلى الله عليه وسلم بايا من كاري صلى المغربة لشي فينصرف أحدنا ɗaya mu zai huta daga sallah wa innahu la yubsiru mawaqi da bali inda zai halba kibiya zai ga tawada bayan an kare magarba ka halba kibiya zai ga tawada kenan akwai sauran haske ne ya karanta da kai mi iyayen ta da wuri bayan an kare in halba kibiya zai ga tawada wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء, بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم عائشة رضي الله عنها تكي تيوى أنا سأقول أنا سأقول يا جنكير fa'atamma mana ya jikita ko ya shiga lokacin akama ke lokacin dare da isha hatta haba abdulil har da yawa daga cikin dare ya tafi tunan da yawa daga cikin dare mana ce idan koma wancan nasin nasin lail kenan dare mutum yawa ya tafi kenan an huta su sun dare na harko ya wuce an kusa kai wancan karshen wancan kenan an kusa kai karshen tsakiyar daren amma da yawa daga dare ya tafi sai ya hutu yi sallah bayan sallah ya kare hici din nan wula wakatuwa yanzu wannan lokacin da newa kenan a ja ta daren yayi shine lokacin yace in ba dan ba kan matsa ma din mata kenan da a ja ta ta ja ta kanta isha a ja ta ta kare dare ta yi a farkon sakanin sauran salloli a ja ta ce shine lokacin ta kenan in ba da kai matsa al'umma shi ba yace su rika yin ta a wannan lokacin shi yasa isha tana da matsayi na musamman a harkar lokaci wannan ruwa ce ta musulun ta ce in naula waƙatuwa laula na shuka ala umarci wannan lokacinta ne in ba da makan matsa ma al'ummata mana umta musu ruwa musulun sai ga ita ta azuhun wa ana abin horar da radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-harr fa abridu bi salah فإن شدة الحر من فحي جهنم متفق عليه أبو رجب اللبان شوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا اشتد الحر فأبردوا بسلاح إذا زاهي يوى وقارا وأن سنياوى صلى تأزور ياتي دوم شدة الحر تألن زاهي من فحي جهنم يا رجل واشن جهنم kenan ana yanta sha biyu da rabi a ƙara da arba'in ɗaya ɗaya da rabi din da ta kama a sanya ya tare ce a kan farkon lokaci a ƙara a kan yadda ake yin ta a lokacin da babu zahi mai yawa wata da annabi sahabbai da cikin an yi kiran sallah sai zai kama na wuce ibrid zamana sanya ta a yi jima zai ce zamana kai da su uku ta zamana abridu a kace kenan ku sanya sai dai ya su uku ta kwanan ba shi dama ta kare kama kenan ana son karawa a wani lokaci ko da biyu za ku gama lai gudun maka biyu ba wani matsala da maka ta kare biyu ma ba matsala komi ta kama ta zama mini ne gargajiya mini tafi namu da su ba ruwanka da gargajiya ka yaki kai da shara an kama ganin iya zai canji to ai ka a ce kuma su ma sai mu yi mu yi ta abi kenan ba ruwanka da su in ta kama kai tafi ba lahin da kai sunna kai a yi sunna ko ce ta kama ba ruwanka a yi farko ko kashe ba ruwanka da su kenan ta kama aka yi ta biyu ba lahi ba don zai zai zai don ba illa ka kare biyu zo ne ce maka ai to biyan kuma gargajiya ba ta gargajiya sunna ce a kara wannan kuci mun aibanta su don sun ce kullum kare biyu zai ko na ce kullum ya biyu shi ne matsala amma kenan ta karin ya kai iya bukatar a shankar aka kare biyu ba mu ce biyu ne shi ne a kara sunna ce haka na bai ce ku sanya ya ta kuma a aka ce an yi an kyautar da ta mace a sanya an kara kara an ce mata ya ce ka zamana sai da su uku sakon tukun tashi ce kira ta da kama kai ta da kama ba kira ba a biri duk ku sanya ya saboda ka sanyawa ne ka dan kara kenan ƙari shi ma kenan a shirka da isha da asuba suna da kata musamman a ita isha a kullum ma a ɗan jata ba haka lokaci tahi ita kuma a zuwar a lokacin tsanin zahi ba lahi ku ƙara a kan da kuke ada inda kasan misali inda abin zai bai ban wahala ba inda muna ɗan canza ba sa matsala amma matsalar muka samu in mun ce zama kara mu ɗaya muke yi haka ya kara ka zauna kai ta ɗaya da zuwa ƙarfi ko amma da ana yin ta sha biyu da kwata sha biyu da ishirin ƙarin bai fada haka zai ta yi da matsala da muke da muke fiye wuri guda shi na da ƙarin ka ƙarin kana shiga wani hali daban amma da ma an saba ana yin tafsir da kwata a cewa tana aita ya zame da rabi ya zame da arba'in ya zame da goma dole ba su matsala amma lokacin guda ka tazo hubu ka kai nan shi ne ke matsala ga mutane don ba a saba canza ta ba illa duka bayan da muka yi wannan ababen ana magana ga abin da yi amma wannan mai bayanin farkon lokaci hadisin jibril haka nan salama ya karantar da lokacin sallah ya ce daga nan shi dai wannan shari'a ta maka ga farko ga ƙarshe duk wanda ya sallah a tsakanin wannan lokacin guda biyu a lokaci kai na musamman ka na wannan lokaci kai kai inda lokaci ya shiga daga shigar ka yi mutan ƙarshen kai sallah duk wanda ya a cikin lokaci illa ko a fadiliya menene yayi lokaci kaza yin harfa lokaci shi yayi wannan a jata shi yayi amma da duk wanda yayi an yi tarayya a cikin lokacin da aka sharanta eh baka ba ce ba an yi ba lokaci ba wani abu daban ne na bayyana wani wata fadala daban amma sallah ne a lokaci wa arrafi bin khadij radiyallahu anhu qala lokacin Allah kai musa Allah kai musa tun insha Allah ko kuma sai Allah kai musa tun gobe Allah shi wannan Allah kai musa tun kenan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته